بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha bakwai ga watan jumadar hula shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan daya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba sati hudu baya ko uku da ya wuce muna tunatar da junanmu da wato abin da ta zama dole a ko ga mai lafiya ko mara lafiya ga yaro ko babba ga kowa ma da kowa ko kamar da mala aliyu da manje ke faɗa in ta zo ba ta yi tsayawa ta fi komai tsoratarwa ko da koshi ko da yunwa ko ɗalibi ko mai sanarwa ba a san ɗaya wanda ta rage ba bashi da ya yi zai mai yawa saboda haka malaye ce mun biya mun yi darasi guda biyu a ciki muƙaddima yau za mu fara karatun kai tsaye daga muƙaddima tulmau abubuwan da suke na gabatarwa kafin mutuwa wannan kuma shine darasi na uku insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka ahkamul jana'iz wa bid'aha hukunta hukuntan jana'iza da kuma bid'o'in da aka fito da su a wanda ya shafi jana'iza malam zai magana akan malam yace al-awwal ma yajibu 'ala al-marid abinda yake wajaba akan mara lafiya al'awwal na farko alal maridi an yarda bi qada'illah wajibi ne mara lafiya ya yarda da hukuncin Allah idan yana so ya samu lada fa in ko ba haka zai rage lafiya da shawu ya kuma ba lada shi za ka ji yayin mu magabatan kana rage lafiya sai Allah ya sa kan Allah ya sa kan karar zunubi saboda wallahi in wani bai wasa ba ya gama shan wahalar jininsa ya tafi ruwansa ya kare kuma ba lada domin ya yi taraki yana kai Allah kara to ya ga cewa wannan hukunci ne na Allah Allah ne ya kaddara bar haka domin annabi cewa ashadul bala'a al anbiya thumma al amsal al amsal mafi ya tsananin jarabawa su ne annabawa sannan ba su gudu sannan ba su gudu in kaga Allah yana jaraba ka yau kai rashin lafiya ka jibi kai wani naka yayi ko ko tsane da kai a taba ki ta ta ko ba ta to jarabawa ce Allah ya so yana so ga ya zaka to shi ne malai yake to wa yasbiru ala qadri ko qadari yayi hakuri a bisa kaddarar Allah Allah ya kaddara ma wa yahsulu dhanna bi rabbi sannan kuma ya kyautata wa ubangijin sa zato ko da yaushe idan ka zo baka da lafiya yi wa Allah kyakkyawan zato sai malai yake zalika khairul la wannan shi ya ba da gani gare shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi da kansa yake cewa ajaban li amri al-mu'min yi mamaki da al'amarin mu'min ajaban li amri al-mu'min jazakallahu khair yi mamaki da al'amarin mu'mini ko kuma abin al'amarin mu'mini da burgewa yake me yasa inna amrahu kullahu khair yace duka al'amarin mu'mini gaba ɗaya sa alheri duka walaita zaka li ahadin illa lil mu'min annabi yace kuma hakan baya tabbata ga kowa in ba ga mu'mini ba mu'mini ne kadai duk abubuwan da suke zama alheri in asabat musara da zarar abun farin ciki ya same shi shekara sai wa Allah godiya fa kana khairan la hakan kuma zai zama ma alheri domin cewa ina in shakartu la azidannakum Allah ya rantsuwa da zatin sai in har kuka yi mun godiya sai na kara muku sharadin Allah ne in dai ka gode mar ya baka yanzu kyauta ta mota sai ka ce alhamdulillah kai godiya sai kuma ya karo ma wani abu daban ya yi ma kyautar ɗa kai wa Allah godiya sai ba ka kuɗi ka ga kayi komai lafiya lau to duk abin da Allah ya ma da baiwa in ka gode masa daɗi yayi ta hanyar da ka sani ko wanda baka sani ba to shine yake cewa wa ina asabatu dara in kuma wani abun damuwa kijiyar alheri ya zabe shi dara sabara zai yi hakuri fa kana khairan la to shi ma haka zai zama masa alheri wani abun damuwa ya same ka kai hakuri ba kai raki ba to Allah maka wace zargi sai hakan ya sa ya zama maka alheri وقال صلى الله عليه وسلم النبي يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى kada ɗayan ku ya sake mutu ba sai sai yana kyautata ko yuhsinu zanna billahi ta'ala ba sai sai yana kyautata zato ga ubangiji madaukakin sai kada ɗayan ku ya sake mutu ba sai yana kyautata wa Allah zato to shine yake cewa rawahu rawahu ma muslim wal bayhaqi wa ahmad imam muslim ya rawaito da imam al bayhaqi da imam ahmad na biyu a tsani wayan baki a laifi ya kamata ga mara lafiya an ya kura bayan kaufi wa gaja ya zama yana tsakanin tsoro da kauna yana tsoron azabar Allah kuma yana fatan aljannar Allah la ta yi a tuni rauni waliyadi sunan safa wala ta aminu min makirji wal aminu min alfajara ma bai da kawfin wara ja ta kuno na kumbara haka imamu jarki yake ba kada ku yanke daga ramar ubangiji gaba daya masu yankewa daga ramar ubangiji kafirai ne innahu la ya'lamu min rawhi llahi illa illa al-qawmul kafirun ba ne yankewa daga ramar ubangiji sai kafiri mutanen da suke kafirai su suke yankewa daga ramar Allah amma wala ta'minu min makri kada ku amince wa makarin Allah dabara wal aminuna al fajara ma ta amince wa makarin ubangiji kuma fajirai ne ma baina khawfin waraja karam jo tsakanin tsoro da daura da kula nan sun bara sai ka ga zuciya ka dai kyau kuma ka samu lafiyayyen zuciya ka zama lafiyayyen mutum tsakanin kullum kana san aljanna amma kana tsoron wuta duk wanda ya zo ya take jiki ya ce ai zuci kenan an musu alƙawarin aljanna ko na aure gaba da wannan to wallahi ya mutu gaba daya hayyan wa mayidan yana da wani akan doron kasa amma matacce ne domin wato annabawa ma abin da suke tafiya kenan ya dawo da na ragaban wa rahaban wa kanu da na tashi'in suratul anbiya haka suna roƙon ubangiji ragaban suna kwaɗayin ramar Allah wa rahaban kuma suna tsoron azabar annabawa ba ina ka kai kuma hancin takalmi kidan wato hancin gauta warin takalmi kidan ka na jiyo haka min babi aula ka gudun tsoron wuta ka sa rai da mai aljanna to shi ne yake cewa ya sabu iqaban lahi ala zunubi mutum ya rika tsoron hukumar Allah dangane da zunubansa kawai in ka koma ka zauna ka tana cewa kai wa Allah sabo shi ta ake kiran sa al-halim kai kaza kai kaza amma ba wanda ya zani kuma ya ruba ma hakiki to ka rika jin tsoron wannan zunubin sai Allah ya yafe ma li hadisi ana saboda hadisin ana annan nabi sallallahu alaihi wasallam ko wa yarju rahmat rabbi kuma ka rika fatan rahmar ubangiji li hadisi ana annan nabi sallallahu alaihi wasallam da kala ala shabbi ana tsammani yace wata ran annabi ya shiga wajen wani matashi wa huwa bil mauti yana kan gargara ta mutuwa yana rashin lafiya yana kan gargara ta mutuwa fakali da yace kai ba ta ji duka annabi yace da ya ji kin naka kale yace wallahi ya rasulullah na rantsi da Allah ya ma'aikin Allah inni arjullah ni dinnan da kake gani ina kaunar Allah ina kaunar Allah matuƙa wa ni akhafu dhunubi amma banna tsoron da bai dan na san ne fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce la yastami ali fi qalbi abdin wannan abubuwan da ka faɗa guda biyu ba yadda za ya taɓa haduwa a cikin zuciyar wani bawa shi ne kila hadal mawqif a irin wannan gurin irin wannan matakin da kake a kai wayannan abubuwan guda biyu su haɗu illa a ɗawun lahu ma yara ba sai sai Allah ya wace abin da yake fata yake kauna ɗin ba abin da yake tsoro ba kun da ya ba da jarki sai sun tafi guda biyu to idan kana jin tsoron azabar Allah kana fatan rahamarsa in dai sun haɗu a biyun a lokacin da mutum zai mutu to Allah madaukakin sarki zai wato zai tabbatar masa guda ɗaya kore man ɗaya wanda za a tabbatar masa shine abin da yake fata da na rahamar Allah wa mana hu min ma yaha sannan Allah ya amince da shi daga abin da yake tsoro shi ne wuta wuta yake tsoro to Allah ya yi sare masa ba zai jike ta a kare da wujir ne bi wa sanadu wa hadan wa ibn majah wa abdullahi bin ahmad fi zawaid al-zuhur za ku gana cewa da kamar al-zawaid zawaid shine kare kare ne wani ya lissafi sai wani ya zo ya samu zawaid kaza ko wani ba da yana da lissafi majma'i zawaid to azzawaid zawaid ya tattara sai mujallabi kamar takwas sai ya samu kuma majma'i zawaid kamar wannan din da aka faɗa a cikin zawaid zuhul asalin littafin na na na Ahmad bin Hanbal sai ya samu kitabun zuhul guda ɗaya ne shi kuma ɗan da ya zo Abdullahi bin Ahmad ibn Hanbal sai koyar da masa majma'i zawaid zuhul kare-kare da aka yi a kai kitabun zuhul na Abba Abba shine zawa'id din to akwai ire-iren su da yawa zawa'id zawa'id kaza zawa'id kaza amma ba zawa'id zawa'id din shi tattaro da ya gaba daya in Allah ya hore ma kai ya rika tattaro da ta ba to sai yace um ya zo sifili na wa am sabha kai shafi na 24 zuwa na biyar wa bin abi dunya kama fi tarhib wa tarhib ibn abi dunya shi ma da jawo da tarhib wa tarhib yana da ya ya kawo magana a cikin mujallali na hudu shafi na dari da arba'in da ɗaya. Na uku, wa ma man shadda bihi maram, fi yadda rashin lafiya ya tsananta gabawa, fala ya juzu lahu an ya tamanna al-maut, baya halatta ya burin mutuwa. Ana yi ko bai, wani ma ba rashin lafiya ba talauci ne kawai ya ce wa Allah ya sa ya mutu, shi da ma mutuwa ya yi. ka je asibiti ka ga wanda su kuma so sai Allah ya kwace kudin ya ba su lafiya shi ba lafiya sa ga wai yanzu kawai ya dace wai da kudi sai ce wai yana fatan mutuwa to shine wato malai yace annabi alaihi salatu malai yace kai waya halaka mutum ya fatan mutuwa saboda hadisin ummul fadl akwai wannan naga yake hakura mai kiran wayar ya kira to kaga bai bari an yi rikodin din ba da kuma an in kudi zai ba kan ba kudi bane da kadai eh to sai yace um bi hadisi ummul fadl radiyallahu anha saboda hadisi ummul fadl Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi annabi alaihi salatu wasallam ya shiga gurin su wa abbas ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin babba annabi alaihi salatu wassalam Abbas yana fama da rashin lafiya fatamanna Abbas lil maut sai Abbas ko ya rika burin mutuwa saboda wahalar da yake ci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya am ya kai amma ya kai babba na ko kuma ya am babba irin wato kun ga islamiyyar jima'a ne a gurin abun mamaki babba aba babba irin wannan abun na ban mamaki la ta tamanna al-maut ka daina burin mutuwa la ta tamanna al-maut ka daina burin mutuwa fa innaka in kunta muhsinan domin kai mutumin kirki ne kana bin Allah fa anta akhira tazadu ihsanan ila ihsani la khairul lak ai a jinkirta ma a ƙara ma kwanaki ka ƙara alheri akan alkhairan da kake shi ya ba alkhairi gare ka a ba akwai hadisi ba da annabi alaihi salatu wasalam yake nuna cewa wanda ya zauna a duniya ya dade a duniya Allah ya ara man lokaci kuma ya aiki kyakkyawa to sai ya riga wanda ya riga shi mutuwa in dai yayi abun alkhairi sai ya riga shi ga aljanna ya riga shi ga aljanna saboda shi ayyuka da yayin sun yi yawa zai dauko promotion din sa za'a yi kamar yadda ka ga ana yi a gurin aiki a promotion din mutum shi za annabi ya ce khairun nasi man dala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrun nasi man dala umruhu wa sa'a amaluhu mafi alkhairin mutane shine wanda ya tsawon rayuwa kuma ayyukansa suka yi kyau mafi sharrin su kuma shine wanda ya tsawon rayuwa ya munanan ayyuka ya taɓa na a maganar da muka yi a jera ran lahadi wani bawa Allah ya mu wata tambaya mai kyau na ce na ma lokacin karatun ya yi ta cewa ayat amun biya ko um um wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya ba nan ba abun mu zo nan thumma la na'lu a'lamu bil ladina hum aula bi hadhihi kun ga a gurin imamul qurtubi da malaman tafsiri sai suka yi in aka sa ɗan lanarji annabin kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani aqiya kowace tawaga kowace kungiya bugunyar kungiya shine jiya to idan aka tashi shigar da su wuta kar ku dauka wai ɗan kungiyar homosexual duk iri da azaba iri da za a yi musa wanda yake kawali a ciki ai azaba da zai tafi yawa ko ba haka bane haka a mata ma wanda take a gungun kungiyar wato karuwai kawali a jayi zunubin azaba su ta tafi yawa ko a wutar su daya haka yan lesbian haka kowane irin gungu na wani abu to ai sai sai ya to a cikin wutar za a zo wajen kila wannan tamburi da ta kai kaza suna guri ɗaya ana kora su amma wallahi zafin da wanda yake ji ya fi na wannan saboda me adalcin ubangiji wana ya fi illa a kungiyar saboda haka azaba sai an ninka masa wane shi ya ja wane da wane shi ya koya mu to sai ce idan mutum ya yi irin wannan jiya nan da dare yake mu wannan tambaya idan mutum ya yi irin wannan sai kuma ya tuba to yanzu waɗanda ya san ko koya wa ya ji sai na ce kowa zai ta gaya musu abin da ba aka yi tun nan ba in kai kai da su ka nuna musu cewa kai ma ka daina kai kai suka daina to ka kula amma kai iyayen ka kai kai da zuciya kaza da kaza wallahi mu ma ji dan ne ya ja ya kamata kaza kai kai iya kokarin ka kai dai kar ka take ka dora ja abin da yake cewa daidai ne kai ka daina ai kaza ka ko da wuce ya zo kai sai man nasiya cewa kaga abin nan fa ka san kai da ka san wato illolin abin kai ta fito wannan ga kaga fasan da ara abun nan kan baka ga yanzu na ka za mu ke sai amar wato advantages na yanzu da kake ciki to wannan sai Allah kuma ke sai istighfari sai Allah ya dubu zuciyar ka ya ba amma wallahi ba haka ba ko ka kuma daga goma gibi to kai ma kana nan ka mutu man sanna sunnatan sayyi'atan wala wuzruha wuzru man amila biha ila yawm al-qiyamah ai baka ji wani ya taba cewa ai muna yi rai muna yi ran wasa da gefe ai kai ma kot ne da nace kuma ai yanzu ma kot ne a to to kuma gaba ɗaya misali in ma ba ba ma kot to ne ke a tattauna ba matsalar ban da kyau ko babu ai an yi nasara tun da yanzu an tafi ni ba magana ba za mu tattauna ba tun da ka ga kaftin dinawa ga shi a nan kuma yanzu ma kaftin ne So, wannan shi ne kyakkyawar rayuwa misali duk abubuwan da ya taso kowane ilimi mara kyau wannan tana matsala wannan ba ka da wani nafi da za ka ɗauko ka haramta ka ɗaɗiyyar ka ɗaɗiyyar to ana magana abin da yake haramun zalla ka aiwatar da shi da ka ka ɗora wani a kai wajibi ne ka janye ka nuna wa ba kyau ya kamata ya dawo kaza kaza kai ka jiriya ita nuna wa cewa kai ma ga bai wanda Allah ya bayar in ba haka ba kuwa to Allah bada wajen sarki zai tattara bara mu je zuwa to sai yake cewa kun ga shi ne ya addu'a mu za ku ga an zo an tsaya akan mamaci da business din ya motsa ke eh saboda haka idan an zo kan gawa za ku jana a cikin ado ya na cewa Allahumma innahu abduka ko wa bunu amatuka in kana muhsinan ko wazir bi hasanati Allahumma wa in kana wato musihan ko wa tajawaz an sayyi'ati kana cewa Allah ya ubangiji wannan bawon gani dan baiwarka idan mai kyautatawa ne Allah ka tsara masa jayyukan da alkai idan ko yayi ma sako ya ubangiji tsakanin ka da shi Allah ka yafe masa idan Allah wanda ya tsaya akan gawo kan mace wannan ba zai amfani wanda ba zai zo ruka ba wannan ba ai kauna kenan cewa ya ubangiji wannan ba wannan idan mai laifi ne Allah ka yafe masa idan ko mai alheri ne Allah ka tsara masa a cikin alkhairin daga cikin gaskata to sai ce annabi ya gaya wa babban sa aka yi to ka daina fatan mutuwa idan kai ne alheri ne Allah zai ya dada ma cikin alkhairin ka wa in kunta musian fa antu akhira fa tusta'tabu min isaatika khairul laka azinkin ta ba kwanaki ka tuba daga laifin naka domin Allah ya fara ba daga yanzu har zuwa lokacin da zaka ji karatu kana wani abu kara ma lokaci ka ji wani laifi ka dena alheri ne domin an baka damar ka tuba idan Allah ya ga dawa waje wa mutum fuja'a ba da tuba tsammani wala ta tamanni maut to ga gurin da annabi yake so bayan ya ga hankalin da yake kada ka tsara gurin mutuwa ya kai babba akrajahu al-hakim wa qala sahihun ala shawti shaykhain shaykhain yace sahihi ne abu zagen sun bukari da muslim kun ga bukari da muslim ai suna da jarabi ko أولها سيئه وهو من تطيع إسناده ولم يشدع أو يعلم يرويه عدل لازم عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف ولا هو يجي ما باين سجوا زي رويسيا غانا da littafin zai haɗa hadisai akan sharaɗin bukari da musulun duk da malamai da yawa sun zo suka ce sharaɗin da yaka ko yana saboda sauƙinsa akwai matsaloli da aka samu kuma akwai hadisin da aka samu na ƙarya ma a littafin mawdu wanda ba ka samu abu gani ko musulun ko yi ta ko da an ce alakar da ke aini to sai an bibiya kuma an gaya ma cewa sai yi ko ba sai yi ba to amma dai wannan shi da dinkula abin da suke nufi wa faqa hu zahabi imam zahabi ya man muwafaqa shi ma yayi seconded abin da wajuri yake kira seconded ya goyi bayan sa wa inna ma huwa ala shaykhil al-bukhari faqat tajibu amma zancen da ya fi inganci bai haɗa sharaɗin bukari da musulun ba wannan hadisi ya ji haɗa sharaɗin bukari kuma bukari ya yi wa a wajen da matsala hadisin ba ba da ba wa kare da hushe kani walbai haƙi bukari da musulun sun fitar da shi shi ma akwai bambanci ba za mu mutsalau ba tsakanin rawahu da akaraja yawwa aka ce rawahu bukari ko akaraja bukari da bambanci to sai ce wa gairi min hadisi Anas marfu'an shatan kenan ba da ya boko ba shatan ko to shine shi ma na ake gaya ba marfu'an kawai eh shatan shi ma akai ma wato nahwahu wato irin wannan hadisin wa fihi daga cikin sa fa in kana labudda fa'ilan a cikin hadisin annabi yace in babu makawa sai mutum ya faɗa abin da yake so ya faɗa lokacin da yake rashin lafiya fa ya kula sai Allahumma ya ubangiji ahyini Allah ka raya ni ma kanatil hayatu khairan cikin rayuwar da yake alheri a gare ni Allah ka raya ni rago ne na rashin lafiya shekara bakwai takwas yana kwance sannan sai kuma ka ce wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan Allah ka daure ina in dai mutuwa ce ta fara yi a gare ni to wannan ake faɗa amma ba wata ba kawai mutum ya saki baki ya ce Allah ya sa ya mutu ba kyau sai daga ce Allah ka daure karaya da mutukar rayuwa ta ta bu alheri Allah ka daure na mutukar daukar rayuwa ta shine alheri kane mutum na hudu wa idza kana alayhi huququn idan akwai haƙoƙi a kanka baka da lafiya bal yu'addiha ila ashabiha to ka ɗebi kayan ka bai kowa mai ajiya da wanda yake bin ka bashi da mai kaza da mai kaza da amai mutu kayan dan kar ka mutu shiga kayan magana ba sani ba sai dai ka rubuta ko ka rubuta din zaka tunatar cewa akwai kaza da kaza da kaza fa na wani kun san cewa da yawa ko da ake raba gadin da kayan jama'a da yawa saboda an kawo ajiyar shi mai kayan watakila yana jin nauyi ya zo ya faɗa kuma bai yafe ba amma yana jin tsoron saboda in ya zo a tu burhanakum ne ina ji dalili bai sani ba ba dalili bai rubuta ba shi ma kuma bai bai rubutu ba ba wata shaida kuma ba shaidu a waje to bara mu je zuwa to sai yace in ta tsara lahu zalik in hakan zai samu in zai samu saukin yin haka wa illa ausa bi zalik in ba ba haka wato yayi wasiya akan haka faqad qala sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce man kana indahu mazlimatun li akhihi duk wanda ya kasance yana da wani abu da ya zalunta daga dan uwansa ya zalunci wani abu na dan uwansa min ayyuhi na mutunci ina tan kasa yake muku ai mawdi'ul madahi wa zanni min al-insan shine mataki na yabo ko kuma zargi daga dan adam sawu kana fi nafsi aw fi talabi kamar mutun ya ya zargi mutun ya ci mutuncin sa akan kansa ko kuma danginsa ko iyayensa yawa kawai jin mutunci yayi abin da zai yi wani ji dadi ba sai ji au malahu ko au malahu ko ne au malihi zai zama ko dukiyarsa faliwajiha ilayhi to sai aka ce to ya mayar mata mutunci ne me mutunci shine ka yi wa mutum sharri kai makaji ne ka zo kai sallama da shi kace da Allah kai hakuri wallahi nayi makaji lokaci kaza kaza amma to sai ne kai yaji ne to ya yaji dukiya ce kudin zane zaka bi ka mu kace da Allah akwai kudin ka kaza kaza baka sani ba gashi na dawo ma da in yace ya yaji shi kenan to to sai wani ya ce haidai kaula an ya ce yawon kiyama duk kafin kiyama ta zo mutuncin mutum kaci ko ko kudin zare kamar yarba kafin kiyama ta zo la ya kubalu fi dinarun wala dirham a ranar alkiyama ba ka san dirhami ko ba dala ba naira shine dirhami da dinari ba dala ba naira ba sai ba ba riyal yau ma la yanfa'u malu wala banu illa man adallaha fi qalbin salim babu dukiya ba yaya ba za su yi amfani ba duniya kamar wayannan za su yi haka ayyaba da suratul maryam walid bin mujira inda inda dukiya da yaya da aiki shi za su masa ya gama jigantakarsa Allah ya ce a fara aikin da zika fara ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am tattala inda rahmani ada kalla Allah ya ji kariya yake ba haka bane to saboda haka wannan shine a dunkule sai yace in kana lahu amalun salihun ukhira minhu idan yana da aikin kwarai a wannan ranar tunda bai je da dukiya ba bai je da yaya ba duk dukiyar sa account ba wato account wato din da yake da shi a duniya ya kai hudu yana da shi a GT yana da shi a First Bank yana da shi a Sky ko Polaris ko Polaris ya koma yanzu ko yana da shi a First Bank duk yana da shi gurare daban-daban ba ko ɗaya ba za shi da shi kiyama ba kuma in ya mutu ma ya haɗa yayin da jagalan sai a watanni ana ba ma ba a ita filin ba to saboda haka zai dai da wannan aiki abinda zai dai da shi kawai wa laisa lil insani illa mata haka zai tafi tsuransa annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa hadisin bukhari na ibnu abbas cewa idan mutum ya mutu abubuwa uku ne suke raka shi ويرجع اثنان ويبقى واحد اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله da iyalansa da dukiyarsa duk za su dawo don za ga wata kila a tabar bushin da aka rufe shi da shi wannan mayafin na bayan na bayan in dai na magada ne sai an dawo da shi gida tabar man da aka sa shi a ciki sai an dawo da ita motar da aka kai shi ba wanda zai je a barta a lokacin yayin da zai wani yana hararta wannan mota yake zo shi komai me zai rage aiki aikin sa kawai wa anna sa'ahu sawfa yura to saboda haka shi kadai zai rage masa to sai yake me sai yake fada ana yake to aikin sa ne kuma shi ma aikin sa na kwarai ukhila minhu sai a rika diba ya ci mutuncin wani ya zalunci wani sai a ɗebi aikin sa bai da komai to bai zo da dukiya ba sai a ɗauka sai a compensation abin da bature yake kira compensation a kiyama za a compensation Allah ya kiyaye mu da compensation to saboda haka sai a ɗauka wa udiya sa'ibahu sai a bawa abokinsa da ya zalunta wa in lam yakul lahu amalun salih in ba shi da aikin kwarai kuwa ukhida min sayyi'ati sahibihi fa humilat alayhi sai a ɗebo zunubin wanda ya zalunta sai a narka masa gwargwadon abin da ya yi misali shi wato ya zo ladansa gaba ɗaya ya tsare duk an ba a biya jama'a shi kuma ga wani yana bunsa kuma ba a yabiya ɗa da uba ba a yabiya ba ya biya tsakanin ɗa da uba babu inda ya je kiyama shi kenan ko a duniya ya akwai laifin da za ga an yi wata ministry za su gaya ma in ka bari hukuma ta shiga ciki ba ruwan ko in dai hukuma ta shigo ba ruwan to saboda haka sai a rika ɗebo shi wannan da aka zalunta yake jiran abu yaji sai a ɗebo zunubin sa gwargwadon abin da yake bin wannan sai a narka a wannan din li yahmilu awzarahum kamilatan yawmin wa min awzaril ladina yudillunahum bi ghayri dole dori za a yi ba wayan da kaga wanda suka fadar da wasu ne wato amma shi ma ƙara masa zunubi za a yi to sai yace akhrajahu al-bukhari wal bayhaqi wa ghayrihi ma da wasu وقال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس annabi yace kun san waye makiyaci qalu je suka ce al-muflis fina man la da rahima lahu wala mata makiyaci a cikin mu shine wanda bai da kuɗi bai da kayan alatu ba mota ba babur ba gida gezina ba kaya jaddodi da zai sa babu shine makiyaci fakala ji annabi yace innal muflis min ummati abinda ake kira makiyaci al'umma ta shine wato ya ci yau mulki ya mace bi salatin wa qiyam shine wanda zai zo ranar alkiyama da lafiyayya sallah irin ta annabi ya lafiyayya aiki ba yana da sharadi ba to ya cika surutu qubul qabulul amal din yayi dan Allah yayi koyi da annabi kuma yana da imani amma yana da wata matsala an karba yini ne za ke magana aikin da aka karba shi Allah zai yi compensation ne ba wanda ba karba ba wannan ba ruwan Allah ne to ya je da salloli wasu yami kuma ya je da azumi shi ma lafiyayye wanda ya cika sharaɗai wa zakatin da lafiyayyar zakka da bai jera mutane ya rufe musu bulala lafiyayya wanda ya yi zakatin da Allah wataƙila dubu hamsin hamsin ya rika ba wa mutane ko ɗari ma ba ɗari biyu ba kuma yana bulala mutane haka ya yi ba wanda ya san ya ba fitar ya fita ya yi don Allah wa ya fi kadike ta bahala amma ya zo ranar alkiyama ya zaki wani wani waka dafa hada yawa wa wani alijejin kage wa kana ba da hada ya cinye dukiyar wani wa tafaka da hada kuma ya zubar da jinin wani wa garaba hada ya da ki wani sai ce fa yu'da hada min haka na sai a ɗebo ayyukan zira da hiri wancan da ya zaga sai a bari wancan da ya ci dukiyarsa sai a bari wancan da ya zubar da jininsa sai a bari wancan gaba ɗaya ga ra'ayi yi sai annabi ya ce fa in bani ya hasanatu qabla an yuqda ma alayhi idan ladan sa gaba ɗaya ya kare kafin ya ya gama biyan compensation ukhidha min khatayahum fa durihat alayhi sai a rika ɗebo zulman da anana masa su wanda ya cike wani gabaji sai a rika rage musu zunubi wata kila su zunubin da ya yi yawa ya fi karfin a ayyukan su na alkhairi yanzu sai a rika ragewa daga nan wajen ila su dawo kuma alkhairi ya fi zirbin yawa sun matsuri a fina annabi ya ce sana a kawo shi a wurga shi wuta Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu rawahu muslim wa qala sallallahu alaihi wa sallam aiza har yau annabi ya ce man mata wa alaihi daynu duk wanda ya mutu akai bashi a kansa bashi falaisa samma dinarun samma ba summa ba falaisa samma kama yana nufin hunalik ko hunan can a ciro mu a yau ƙurani muda'in samma ne annabi malaika biyu da aka ce muda'in mai biyayya ne ga Allah samma aminu kuma a can gurin Allah aminu a wajen ce wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wa ne mutum to samma yana nufin ba summa ba in ka biya gidan summa kai da aiki dan mutan to sai bi walakinnaha alhasanatu wa sayyi'at Allah abin da zai aiki ranar alkiyama kuma shine kawai alhasanat kyawawan ayyuka wa sayyi'at da kuma munana farajawul hakim hakim ya fitar da shi a mustadrak nata yana da mustadrak والسياق له وابن ماجه واحمد من طريقين من طريقين كو علي بن عمر wato da hanyoyi biyu daga Abdullahi da Umar wal awwal sahihun kama qala al-hakim yace amma na farko ingantacce ne wa faqa zahabi zahabi yayi man muwafaqa wa sani hasan amma na biyu ba hasan kama qala al-mundiri kama da imam al-mundiri ne tarjihi ba tarjihi wa tarjihi wa rawahu dabarani bil kabir bi lafzi annan imam dabari ya ne dabarani ya rawaye shi a cikin wato kabir nasa da wannan lafazin da lafazin cewa addainu da ilani cewa bashi guda biyu ne kamar mata wa huwa yanwi qada'ahu duk wanda ya mutu yana da niyyar biya duk wanda ya mutu yana da niyyar biyan bashin ba ana waliyu annabi yace ni zan biya ba duk wanda ya mutu yana da niyyar biya shi za ka ce wannan sharadin yana da har yanzu da aka sace ta musulunci wanda yake jagora kamar mu a mulki zubar sai a ce to shugaban karamar hukuma gaba ɗaya gidan karamar hukumar sa suna karkashin ko kuma abin ya mai yawa sai da nake ce ko wata unguwa kan suna saboda haka duk inda wannan matsalar ta faru tana kanka amma karamar hukuma gaba ɗaya suna karkashin wa shugaban karamar hukuma idan mutum ya mutu ana bin sabaki kuma ta yaya za a gane yana da niyyar biya shi ne in ya karɓa baya wata ko ba wanda za a zuwa arba'in ba ne akan naira dubu biyar misali a dama bai da niyyar biya mai niyyar biya wanda dama a ɗabi'arsa baya cin baki yake cin ke cinye shi yake magana ba kowa kowa zai je siyo baki yake yana kan shugaban karamar hukuma ko yana kan amirin mumini na ba ina ba haka ba to annaba ne da ya islam yace shi zai biya wa mun mata huwa la yalmi qada'ahu duk wanda ya mutu bashi da niyyar biya kuwa fa zaka alladhi yukhadhu bil hasanati shi ne wanda za a ɗebo daga kyawawan ayyukansa laysa yawma jin dinarun wala dirham a wannan ranar kuwa ba dinari babu kuma dirham Allahu akbar wa qala jabir bin abdullah radiyallahu anhuma jabir bin abdullah Allah ya kara musu yadda yace lamma hadara ahadun lamma hadara uhud ko yayin da suka je yaki wato yakin uhud am uhud ya halartu lokacin da aka zo za yakin uhud a shekara ta uku da'ani abi min al-layl yayin da yakin uhud ya zo ana yi gobe za a fita sai abdullahi bin haram mun yi tarihin da rijal wani da haula rasul mahaifin da sai kirawo shi yace zo da daddare kira wuji faqala yace ma arani illa maqtulan fi awwal man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba na gani ba na gani na a cikin kowane irin mutane ba ji cikin wanda za a fara kajewa gobe wanda za a yi wa shahada a gobe gobe daga cikin sahabban annabi ana gobe za a fita yake wata ruwaya ta nuna mafarki yayi da wani abokinsa da aka yi wa shahada a badar yake cewa ware kana ina muna dan mun ajiye ma guri muna ta jiran ka to wannan abin da ya gani ya gaya masa to shine kawai ta ayar biki yake wa sai to kawai shi ma shahada ne domin ita ba dan sirri sai kirawo dan da jabiru shi kadai ne dan zana mu duk sauran mata ne dan ulul muannas as-salih duka ya kirawo dan ya kirawo shi kai sai ya ce da shi wa inni wato la atruku ba'di a'azzu alayya minka ite bayan na ba duniya ba abin da zan bari ba wani abu mai daraja da zan bari a doron kasa sama da kai gairu nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ka cire rayuwa annabi alaihi salatu wasallam banda annabi daga annabi sai kai ku kadai nake da wa inna alayya daynan yace amma ka sani ana bi na baki baqdi in na bar duniya ka biya ya ga ya wadansa a ai ka gode wa Allah ba mai kun ka yaro zai yanzu ba shi da komai amma ba abin da ba shi ko da haka zo kai ta mija ba abin muku komai ba to ya mutu ba shi da komai amma ba abin da ba shi ba a zuwa gurin rabon gado ka je kotu ka gani da an zo raba gado ba komai sai a ce to kowa ko a raba musu dubu biyar biyar ko goma goma sai kuma ce ku dakata za a raba muku bakin da ake wunsa ko ba yi ana wunsa miliyan arba'in a ce ne zakari mutum hazin rufayin namiji ya karɓo miliyan goma wanda ta karɓo biya sai ku biya a to kaga wato da yawa wasu abubuwan mutane wato ba sa kallo alkhairin da Allah ya musu sai su kallo wani abu ai rubun asiri ne ma mahaifin ka ya rasu ko mahaifiyar ka musamman mahaifin da shine bango ya rasu bai ban muku komai ba amma kuma dai bai ji muku ba shi ba kuma ya ba ku samu da ranka kun bani ba ai kai da zuciyar ka din nasa ne din da din nasa ne yasa ba ka baki to sai shi sai kira ki ya ga muku yace ana bi na baki ka biya wattausi bi ikhwati ka khairan kuma ina ma wajiya akan ɗan uwanka mata ina ma wajiya ta alheri akan wane mutum ku duba fa ku ga ba da san yan uwan wannan wajiya da yake ma cewa idan na mutu ka kula da shi karka cewa wannan dakin ku daya idan an zo auren da wannan kai mata kayan daki wannan kuma an zo ka ɗebo dubu goma ka bayar a ka dau wajiyar babanka kuma yan uwancin nan da ya shigo ba ma guzanci ne wai suna da wai kisa annabi Yusuf da muka zo suratul Yusuf ai mun yi bayani a kai cewa babulanci ne wannan wani abubuwa ne da ya zo da ba shi da asali kuma dai inda zaka gane yanzu a yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya waye mafi girman daraja a ciki uwa ɗaya uba ɗaya shine na farko a yan uwa ko da sai uwa ɗaya ko uwa ɗaya ka ji ko da yawa haka mutane suka fahimta wai uwa ɗaya ba shi bane wallahi wanda kuke uwa ɗaya ya wanda kuke uwa ɗaya kusa da kai domin wannan zai shiga daga kafin wanda wane mutum kun gane cewa a ce maguzanci ne shigo ba musulunci ba wanda kuke cewa ɗan uba ɗin ya fi ɗan uwa ɗin haƙƙi amma shi nan sai ya shiga kawai ya dawo da abubuwa shi dan ne wallahi shi dan Allah ya tsawo to saboda haka wanda kuke uba daya ya ku kusa da wanda kuke uwa daya domin shi zai shiga da kafin wannan sai babu wannan zai ci li'addin ba da zaka ja ta magana kaza kaza kaza ka koma mawari kitabul mawari za mu zo ta gaba ai Allah ya nuna mana to saboda haka sai ya ce to ina ma wasiya a kanku it means wanda kuke aiki da yanzu zaka je wata kayan aiki wanda ba daukin kuɗi ba ba ka zo ka je mata sai dai baka da hali yace ba asbana muka wayi gari ba kana awwalu qatil shine farko wanda aka kashe yana cikin masu karama lokacin da aka zo za a yi bayan shekara arba'in da wani abu za a yi hanyar ruwa bayan za a ja ruwa madina aka wuce gurin kabarin da aka haru wato a kiro jiki da amuru bin jamo domin da aka bunne su rani daya abokin zane amma gundu ne shi ma ya fita ya ce amma shahada da aka kiro su ya ga hannun abdullahi bin haram a cikin nan ne zai da aka harbe shi da kiriya da aka tashi zaro su lokacin aikin kwata ya biyo ko bai ya biyo ta gurin za a canja musu guri kabari domin ya halatta idan aka zo wato hanya wata maslaha ta al'umma ta biyo ta makabarta a canja makabartar guri duk abu abu ne za a kai su wani gurin ba cewa ne wani zai kula da ba ba shi nake nufi ba a maslaha al'umma kamar wannan aikin ruwa kawai ana kokarin kwakulowa ana zaro shi aka kai shi tsaf da shi da shi da ɗan uwansa shekara arba'in da wani abu ba da aka daga hannunsa wanda ya dace na sinsa sai da rufini ya tsatsuwa bayan shekara arba'in da wani abu sai da jini ya tsatsuwa an kana neman masu karama ga nan wannan su ne masu karama ba masu karamba ba karama original din kana neman da su sa Abdullahi bin Haram su ne masu ita to saboda haka sai yake to alhadi dogon hadisi ne mun karanta shi a dan da muke kisa da a masallacin yalla bai akhraja wani bukhari hadisi na matsala ta biyar wala budda min al-isti'dal bi mithli hadhihi al-waqi'a babu makawa a gaggawa wajen zartar da wannan wasiyar li kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fadar annabi ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylatayn ba haƙƙin mutum musulmi bane yayi kwana biyu wa lahu shay'un yuridu an yusa fihi yana da wani abu da yake so yayi wasiya da shi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'si ba dai wasiyar da tana rubuta a wajen kansa inda yake kwance yaron zo wasiyar da na gurin qala ibn umar abdullahi ibn umar yace ma ma ma rat alayya laylatin wani dare bai ƙara judewa a kaina ba mun zu tare da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da na ji manzo kira da aminta Allah ta tabbata a gare shi daga lokacin da na ji annabi alaihi salatu wassalam qala zalika ya faɗa haka illa wa indi wasiya ba ce wasiya da da da da waje mun faɗa a dudu cewa Abdullahi da Umar abin da ya ga annabi yayi ko ya faɗa baya wasa ne daga ran da annabi ya gudu wannan to kullun sai ya rubuta wasiya ba da jarabin lafiya to sai ya rawu shaykhani wa ashabu sunan wa gairi ma kace ashabu sunan sune ba su sunan sunan har su dara gudi banda wannan arba'a din da yake rawu arba'a ala ashabu sunan ne ko su dara gudi ni bai haƙi ne irin um diddin shiga sune masu sunan ne duk wanda aka yace ba sunan kaza sunan dari sunan dara gudi ne sunan bai haƙi diddin shiga sune ashabu sunan sai rawaita hadisi da wasansu na shida wai ji wa yi sa da akari ba ɗin ya waje bai yi wasiya ga yan uwansa na jini alladina la yarithuna minhu wanda ba za su gaje shi ba kun ji yan uwan na jini amma akwai waɗanda suna nan sai su ma iqadu hajika wato hajibi in suna nan cutar da garaji ba za ka ko su ne biyar ba za a ba misali yanzu uwa da uba suna nan kanne da yayi ba abin da za a ba ga uwa ga uba ga ƴaƴa to kannan ka da yayi ga yayi su kalli dukiya ne din sun zo wai za a zara da kuma um wai za a zara kidma kulul qurba wai da ba wani masaki da marzuku da dai ko saboda idan sun zo wajen rubutu a ba su ladan gari tudu a ba ba da cikin magana gashi dai uwanka ne kaninka ne amma tun biyar ba za a ba ka ba domin iyayen zananai kuma ya'yan zananai sun tare ka to irin wannan ba za ku ji maslaha da addini ya kawo to shine aka ce zai yi alladina la yarisuna min wanda ba za su gaje shi ba li qawlihi tabaraka wa ta'ala saboda fadin Allah kutiba alaikum Allah ya wajabta muku idan hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta alamun mutuwa ya zo wa ɗayan ku ba mutuwa ta zo alamun mutuwa ya zo wa ɗayan ku in jaraka khairan lil wasiya in jaraka khairan idan ya ba dukiya shine alkhairu ala idan balarabe yace Allah ya hada ka da alheri Allah ya baka kudi ke ko shi ba yace Allah ya ba mu alheri yana da gobe da dadi wa innahu li hubbil khairi la shadid balla ita akwai wata azama da yi magana cewa khairan to wannan guraren da ji yana nufin nan wa inna hu li hubbil khair la shadid lalle wajen da hubbil mali shi dan adam wajen son dukiya la shadid yana da tsanani yana akwai son ku yau to saboda haka sai yake um idan ya zo wannan gabar to sai alwasiyatu lil walidain yayi wasiya ga iyayensa kun san farkon musulunci ba a ba wa iyaye gado ba ba za a ba su gado ba mutum ya zo mutuwa zai yi sauri sai kawai ya ce to umma na baki gidana na waje kaza an ba kai ma na baka da waje an ba ba haka ba kana da magada da ƴaƴa to ba za a ba su komai ba daga baya aka yi abrogation aka aka yi na cikin wannan wato matsalar cewa ya koma za a ba su to sai kuma hadisi ya sauka za mu ji da kuma aya wal aqrabina bil ma'ruf to ai wasiya ga yan uwa na jini da iyaye bil ma'ruf ta hanyar da jara'a ta ginda ya bil ma'ruf shine zamu ji nan gaba shine wato kada ya wuce wani obajiri hakka na alal mutaqin wannan tabbas to tabbas ne dole ne ga mu al mutaqin wa tsoron Allah domin ka mutu ka bar iyayenka ba su da komai to lalle mutum yana da tsoron Allah ya mutu wasiya to ko ya mutu a ba hajiya da wa da da alhaji guri kaza da kaza ko umma da abba amma mun fara a yanzu farkon musulunci ne yanzu mun fara cewa tun ma shaɗi idan suna nan su da yaya ɗan uwa na jini ba zai shiga ba wa ko gani li abin ko li ummi ko ko ma dan martaba ta dai ne ko uwa ɗaya uba ɗaya ba za a ba ki komai ba eh in an ba umman ku ta zamma sai ta tana da tausayi ta baka wani abu amma ba za a baka ba eh dan kan ma kai ta fatan wanka ya mutu kuma da yayan da da saboda ba a bayar da kuɗi ko ya mutu ba za a baka ba kuɗin ka bane ku sai yace na bakwai wala huwa an yusa bi sulusi min mali wajibi ne kuma idan zai wasiya ya yi da ɗaya bisa uku na dukiyarsa wala ya zuzu ziyadatu alai baya halatta a yi ƙari a kan sama da haka misali ya zo ya dau rabin dukiya ya bayar bal al afdalu an yankusa minhu abin da ya fi baki ne ɗauka daga watsa ba tiri zuwa sama ya ce watsa ba ko kudin sa wato dubu ɗari ne da ya kwanye ɗau dubu talatin da da biyar ko da uku da yan kwabbai ya yi su ya yi wasiya da shi to gwara ta dubu ishirin da biyar ya bayar watsa ba ko in ma ba nan bai ɗau watsa ba fai dubu ishirin in ba nan bai koma watsa ba six watsa ba ten ma dubu goma ko su magadan da gudu za su ɗauka su bayar domin ba a taba su yawa ba amma in ya zama kasa da sulufi to wannan shari'a ma ta a dawo da dai ba amma shari'a amma sauki sosai gine su yadda a dada kai wato batiri ko ko amma ba haka ba wasu malamai ta suka rushe ma gaba ɗaya wasiyar za to shi ne yake saboda hadisi sa'ad bin abi waqas radiyallahu ta'ala anhu kan yace kuntu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i na kasance tare da manzo jira da abin Allah tabbata a gare ni a hajjin ban kwana fa maritu maradan ashkaitu minhu ala al-maut yake sai ne rashin lafiya wanda ashkaitu minhu ala al-maut na kusa ma mutuwa a lokacin na fara hararu mutuwa fa'ada ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai annabi ya je gaishe ni kaga annabi bai da girman kai akwai tawazu shine shugaban su da ya ji baka da lafiya sai ya je duba ka fa qultu ya rasulullah sai ya ce ma ikin Allah inna ni malan katira ni kam na da dukiya mai yawa in jiwa ta yi da jiwa a karatun mu na lolo wal marjan ta ji mai zuwa kansa za mu fara ko hadisin zane na farko da za mu fara walaysa ya wato yarituni illa ibnatul li ba mai gado na ba wata yata ba guda daya dan uwansa sun mutu iyayensa sun rasu kowa na da ya kare sai yansa daya duk magadan babu aba ausi bi sulusai mali zai iya yin wasiya da tuho ba sai na dukiyata dubu ta ɗari ne in ɗau dubu sittin in yi wasiya kawai in je a je a raba wa marayu ko a je a raba wa a je a yi wakafi kawai da wannan dukiyar zan iya kala la annabi ya ce a'a kala ya ce kulshu sai na ce bi shaɗi mali to rabi ba dubu arba'in da biyar biyar ko dubu hamsin dubu ɗari ne kala la annabi ya ce a kulli sai nace fa sulutu mali ɗaya bisa uku ba kala sai annabi ya ce a sulutu to ɗaya bisa uku wa sulutu kafir shi ma dai ɗaya bisa uku da yawa amma kun ga ake ce la ba sai ce amma ɗaya bisa uku ma annabi ya jinjina shi ya ce innaka ya sa'adi ya kai ya kai sa'ad kai ɗin nan dai an tare a warasa ka azuniya ka bar magabatanka a mawadatan khairul laka shi ba alkhairi a gare ka min an tada'ahu ma'alata da ka bar su a talakawa ka mutu ma ka bar wa yayanka wani abu da za su amfana da shi shi ba alkhairi da ka mutu ka bar su ba komai shi ba alkhairi a gare ka da ka bar su alatan shine aila wa in kuntum ailatan fa sawfa yuhyikum Allahu min fadli aila shine talauci to shi ya ba alkhairi kamar su yadda kaffa kunan nada daga alkaffu ne alkaffu me alkaffu da abun hannu suna mimmi ba mutane hannu shi ke nan alka cewa ai marayu ne duk sun zama marayu makaranta ba za iya zuwa wuri kaza ba za komai ba za iya yi shi ne ta kaffa kunan nada suna wato mimmi kawo mutane hannu to sai ce وقال بيده أي وفعل بيده شيء وقال وفعل بيده زي هكذا أننسى النبي ينوني حديث مسلسل كو مسلسل كل ما على وجه عدا مثل ما والله أنباء للفتى كذاك كذا حدثني لفاطمة أو بعد أن حدثني تبسم haka dai nuna kuma mun nuna yanzu sai annabi ya rika nuna hannu yace ya fi alƙairi da ka bar su suna nuni ba wa mutane hannu to sai annabi ya ce naka ya sa'adu ya kai sa'ad lan tunfika nafaqatan ba wani abun ciyarwa da zaka ciyar tabtagi da wajen Allah wajen Allah ta'ala kana neman wato fuskar ubangiji da shi abin da ke yarda Allah da wannan abun illa ujilta alaiha ba sai Allah ya baka lada hatta luquma da hatta luma daga ne ba wuce samu luma al-luquma da abin da kaji dama daga al-kaza ai za ta abu da kai al-muslu al-balla al-ka'kadu al-kaki al-makashi al-miqas duk wani mai aba mai al to larabci ne aljihu aljaibu ba wuce kenan eh malam ba wuce radiyallahu anhu to ruwan da duk wannan abubuwan da ka ji mai al ko ka sani ko baka sani ba larabci ne almara al'amru an gane ko alkabba aljubba to wannan shi ne wannan kuma allura daga abdarura da yake allura to shi ne to sai yace um hatta lukuma ta hatta loma ta ji aluwa fi jimra'atika da zaka sa a bakin iyalin ka ɗau loma ka sa a bakin iyali shi kansa sadaka ne shi sa kada mutum yana ɗaukar nauyin iyali ya zami da karka domin aikin lada kake yi a lokacin mita kaza kaza shi ke ran kaza kaza ai wallahi kai sai ka zo bi lada gaba daya kawai ka dauka ciyarwa da kake a gidanka dan ne wallahi da kake sai ka samu lada ka burge su kuma ka samu lada sai dai ya fara jawo Ahmad ma ba ba ya fitar a musnad nasa hadisi ne lamba 1524 وسياق له وشيخان وزيادتان لمسلم واصحاب السنن قال ابن عباس رضي الله عنه وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع وددت na zo a ce mutane su rika ragewa daga ɗaya bisa uku zuwa ɗaya bisa hudu da rage mai wakon ɗaya bisa uku na wasiya su rika yin ɗaya bisa hudu zuwa sama shine gabdu ragewa kullum mu'mini ne ya gudu rinsu ko a rika kadira kallon mata a rinsa idon fil wasiya wajen wasiya ne annan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce a sulutu kafiru ai kuma sulutun yayi yawa ai ne yawa ne akrajahu ahmad ahmad ya fitar wa shaykhani wal bayhaqi wa ghairihim da wasu wannan da zamu shiga kuma guri ne inda za a zo matsalar wasiya kuma da rantsuwa da abubuwa sannan lokutan mai sun cika mun ci saura mun ci uku muke da shi kuma na ga an turo da tambaya ina ga za mu dakata a yau malam injiniya baya malam adibi ya je gombe ban sani ba bala gabar kana da kodin to ala abraman zai tura ba ku kombar da zai tura a saboda shi baya eh ah insha Allah ta'ala wannan akwai wakara to ni nawa babu magana ka magani magani oke na gani kada yace fa kana ba'da sulusi jaizan sai yace shi ibn abbas kenan wato abin da yake bayan sulusi kuma abu ne na halal daga ɗaya bisa hudu kenan sai bisa biyar sai bisa bakwai ko wannan bayani na mun yi sai dai ni babu da yake da ta tsohon nuska tsohuwa tana cikin wanda dan na farko farko da aka buga wannan yana tambaya cewa ya zo a sunna wai ya zo a sunna cewa ƴan uwan mamaci ne za su tashi a kabari kwarai kuwa ya zo za mu zo a hankali mu biya sati mai zuwa ma a kabin jana'i zai ko ki za mu biya dan mu kara sababu sannan ta kawo tajin gaba sai kuma ya kawo kawo kaloji taji mai zuwa ma jirani za mu tashi na takwas an shi ne ma za ga annaba ne musamman mace ce za a ce kada wanda ya zai uwan da ne za su kuma su ma uwan na ta zai wanda ya zazu ne iyali bai tare da iyalin sa jiya ba idan za a kai ne yau in ya san ya zari da ita jiya kuma annabi tambaya ke ce mallam ya tsari kin laila waye bai tare da iyalin sa ba jiya shi zai zo in babu biya ne ba a wasu shi ma wanda bai tare da iyalinsa shi zai zuwa sa ta gaba alaikum salam wa rahmatullah saura minti daya na'am eh ka kada mu rigima da ba za a jama ba wannan gaskiya ba ma an zara lawa bi hadin sunna ka gani ba wani dalili da ya nuna cewa mutum yana rashin lafiya an sauke maka za zai warke ko ya mutu amma a ƙasar hausa ai da ma bilis ne ai a ƙasar hausa ana yi na za a tabbata Allah ya sauke. Kada saurari karatunmu da za mu yi a jera. Za ka ji abin da walidu bin mukira ya gaya wa Abbabu bin al-Arab. Insha Allah ta'ala Allah ya sauke. Abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yi mana. Dafin mu wajen biyar ba mu yi adabul mufrad ba na Hausawa. Bayan wuce amma gobe insha Allah ta'ala za mu yi za mu ci gaba da karatun. muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da tsohon da maɗaukaka Allah ya biya kowa bukatun da nan kai Allah ya biya wa da biya da biya da kowa mutunta Allah ya biya wa da biya da biya da kowa mutunta اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضيها برحمتك يا هادي يا سلام اللهم خذ ناجيتنا الى دعاتك ولا تكلنا الى انفسنا رفعه عين او اقل من ذلك برحمتك يا هادي يا سلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نعم نعم أخي